الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى 20 ga watan jimadan kula shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da hudu ga watan ɗaya shekara ta 2021 zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mutaqaddis sahih wallafar babban malami al-sheikh عبد السلام آل برجيس آل عبد الكر آل برجيس آل عبد الكرام آل عبد الكريم Allah maɗaukan sarki duk an malin da ramarsa. ‘Yan uwa a wancan sati mun tsaya ne ƙarshen babin da ya magana game da rukunin imani, kuma alhamdulillah daga farkonsu zuwa ƙarshensu mun kammala su, tun daga kan rukuni na farko zuwa kan rukuni na ƙarshe. Allah ba mu ikon fa'idantuwa da abin da muka saurara. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga babi na gaba shine al-mutaqaddu sahih fil iman kikkiawan kudiri da kowanne mumini ya kamata ya kudirce shi a cikin zuciyarsa game da shi imani kansa me bambanci tsakanin wannan babi da wanda ya gabata babin da ya gabata ya tattauna ne game da abin da ya shafi rukunan imani kawai rukunai na imani guda shida wannan kuma zai tattauna ne game da imanin kansa menene imani ya kuma imani yake ta yadda mumini zai tabbatar akwai imani a zuciyarsa ko babu sannan imaninsa ingantacce ne ko babu to wannan shine abin da wannan babi zai tattauna insha Allah ta'ala ita kalmar al-iman wasu daga cikin malamai kamar yadda mai lisanul arab ya kawo cewa fassararta da larabci shine at-tasdiq gasgatawa in aka ce al-iman ma'ana at-tasdiq in aka ce amana bihi ma'ana saddaka bihi kenan ya gasgata shi wasu kuma daga cikin malaman lugha suka ce abin da ake nufi da imani shine alqabul wal itiqad wal itiraf shine karbar abu da kuma kudirce shi a cikin zuciya da kuma yarda da shi da tabbatar da shi duk dai kalmomin guda biyu ba sa cin karo da juna da ta farkon da kuma wannan guda biyu imani dai shine gasgatawa kamar yadda kuma ya kunshi kudircewa a zuciyar kamar kuma kamar yadda kuma ya kunshi alitraf din shine tabbatar da shi a baki da kuma ayyuka wanda fassara ta lugga da fassara ta shari'a za ta tabbatar da waɗannan abubuwan guda biyu duka da muka ambata malai cewa min jumlati itiqadi ahli sunnati daga cikin jumla ta aqida ta ahli sunna wal jama'a anna al imana qawlun bil lisan cewa shi fa imani baya tabbata sai ya cika wasu sharɗai da ƙa'idoji guda uku ga su kamar haka na farko qaulun bil lisan dole ne kan mutum imani sai ya tabbata a cikin zuciyarsa dole ne ya faɗa da harshensa dole ne ya furta sai malai ce bi ayyan qiqa bi shahadati tauhid shine ta yadda zai furta kalmar tauhidi ita ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malami kawo duk yadda ka kai da kudirce abu a cikin zuciyarka baka furta ba wannan imani bai tabbata ba kuma bai karɓi a wajen Allah maɗaukakin sarki ba na farko kenan na biyu watiqadun bil qalbi sannan kuma sai ka kudirce abin da ka faɗa din a cikin zuciyarka sai malai ce bi ayyajzima jazman qati'an ta yadda mutum zai yanke yankewa ta gaba ɗaya bi sidiki kalimati tauhidi da gasgatuwar wannan kalma ta tauhidi ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta yadda ka furta ta bakinka yadda ya faɗe ta to haka take a cikin zuciyarka a tabbace babu shakka ko kokonto a cikinta idan ka faɗe ta da baki amma kuma zuciyarka tana shakka tana kokonto to bata tabbata ba kun ga ya zama irin imanin munafikai kenan Allah ya mana tsari da shi kuma yadda malam zai zo mana bayani a gaba kun ga munafikai su ai sun furta kalmar shahada a bakin su da su ake sallah da su ake azumi da su ake aikin haji duk wasu ayyuka na ibada hajji hadi wani lokacin fita suke aje da su amma kuma zuciyarsu bata yadda da wannan kalmar shahada ba suna kokari su yi mata zagon kasa suna kokari su kawo mata cikas duk wani abin da za su yi su ga sun taɗe kalmar shahada babu ita a doron ƙasa sun shafe ta shi suke yi kun ga ashe faɗar ta mecece ta baki ce kaɗai ba ta kai cikin zuciya ba to ba a san haka kamar yadda kuma wasu daga cikin musulmin su kuma sun yadda da ita a cikin zuciyarsu tunda wanda ya kawo da'awar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun yadda da gaskiyarsa sun san ba makareci bane ba maha'inci bane ba zai zo musu da abin da ba daidai ba saboda haka sun yadda da shi amma su farta su faɗa da bakinsu kuma sun ki su ma da yanzu ba musulmi bane saboda ba su tattara abubuwan ba gaba ɗaya abu na biyu kenan mala ya ce wa amalun bil jawari abu na uku kuma shine sai ka aikata abin da ka ƙudurce a cikin zuciyarka da abin da harshenka ya furta sai kuma ka sashi a cikin aiki shine abu na uku shine amalun bil jawarih sai mutum ya aikata abubuwan da gabbansa gabbansa su nuna cewa da gaske ne dan abin da kalmar shahada take nunawa shine la ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah ma'ana babu wanda zai bani doka babu wanda zai ce nayi babu wanda zai ce na bari sai Allah madaukakin sarki shi shi kada inda a shari'a ne shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'anar ta ita kuma annabi muhammad sira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne babu wanda zan karbi waccan dokar da shari'ar da yi da bari daga bakinsa sai daga bakinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta saboda ka duk lokacin da kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to so ake a ganta a cikin aikinka a ganta a cikin sallarka azuminka zakkarka sada zumuncinka duk ayyukanka ne yau da kullun a ga kalmar shahada a ciki na farko baka yi abin ba sai da Allah madaukakin sarki ce ka yi na biyu baka yi shi ba sai yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da shi shikenan kalmar shahada ta cika to idan ka dauɗa waɗannan abubuwan guda uku to imani ya cika daidai wa da chip da chip a cikin zuciyarka insha Allah ta'ala bakinka ya furta zuciyarka ta ƙudurce aikinka ya nuna wannan abin waɗannan abubuwan guda ukun dole ne malici ƙalar imamu shafi'i babban malami muhammad ibn idris al-shafi'i rahimahullah allah ƙara malam rahama ya ce kanal ijma'u min sahabati ijma'i ne daga sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malamai da dama sun hikaito ijma'i akan irin maganar nan da imamu shafi'i zai faɗa ya ce wa tabi'ina ba ma sahabbai kaɗai ba hatta tabi'ai su ma sun yi ijma'i akan wannan abin wa man ba'dahum da wanda suka zo bayan tabi'ai atba'u tabi'ina kenan su ma duka sun yi ijma'i akan wa man adraknahum imam shafi'i ce kai da ma wanda muka tarar da su daga cikin malamai irin malaman sa kenan su imam malik Allah ya kara masa rahama irin su irin su gaba ɗaya tun daga kan sahabbai har zuwa kan irin su imam shafi'i malaman zamanin sa yace duka malaman addinin musulunci a lokacin sun yi ijma'i ya ƙuluna suna cewa al'imanu shi imani yadda yake ƙaunun na farko dole sai an faɗe shi da baki wa amalun na biyu dole sai an aikata shi a cikin aiki wani yatun na uku kuma dole sai an sa shi a cikin zuciya an ƙudarce abin da ya ƙunsa haka imamu shafi ya faɗa dukkanin waɗannan abubuwan guda uku ya ce malaman musulunci tun daga kan sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su har zuwa kan atba'u tabi'ina dukkaninsu sun yi ijma'i akan wannan shine imani na hakika duk abin da ya fita daga ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku to ya fita daga cikin imani yace wala yujzi wahidun min ath-thalathati illa bil akhir daya baya isar wa daya daga cikin guda uku dole sai an hada su gaba daya mutum idan ya imani kadai da zuciyarsa ya kudirce imanin sa bai ba ai mun sha buga misali ko mun sha buga misali kamar da baffan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abu Talib yayi imani da zuciyarsa saboda me ya yarda da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yarda da sakonsa amma ya yarda ya bada jininsa da rayuwarsa da dukiyarsa ya bashi kariya don isar da da'awarsa ya yarda da wannan amma kuma bai furta abin a bakinsa ba bai iya fadar abin a bakinsa ba bai iya ikirari da abin da zuciyarsa ta kudirce ba wannan shi yasa bai samu wancan bai samu wancan tagomashi na addinin musulunci ba hakanan idan kuma mutum ya faɗa a cikin zuciyarsa ya faɗa akan harshensa sannan kuma zuciyarsa ta karyata to shi kuma ya shiga wancan layin da muka gama buga misali akan sa shine layin munafikai Allah ya mana tsari da su na uku kuma duk ya faɗi waɗannan abubuwan sannan sai ya ki yadda da cewa shi ba zai aiki ba to shi kuma ne ya shiga layin wasu wanda ake ce musu murji'a za mu zo mu bayani su anan gaba kaɗan insha Allah ta'ala malai ce rawahul lalaka'i fi sunna hibatullahi lalaka'i shi ya rawaito wannan maganar a cikin littafin sa sharh itiqad ahli sunna wal jamaa shi ya rawaito wannan magana ta Imam Shafi'i Allah ya kara masa yarda malai ce wa yazidul imanu bi ta'ati wa yanqusu bil masiyati sannan abu na gaba yan uwa mu sani cewa shi imani yana ƙaruwa duk lokacin da kake ƙara ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki kake ƙara ayyukan alkhairi to imanin ka ƙaruwa yake yi sannan kuma wayan ƙusu yana tawaya yana raguwa bil ma'asiyati duk lokacin da mutum yake ƙara saban Allah yake ƙara shiga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan ita ma aqida ce tabbatacciya rasikha daga cikin aqidojin ahlus sunna wal jamaa al imanu yazidu wa yanqus imani yana daɗuwa kamar da kuma yana iya karuwa yana kuma yana iya raguwa to wannan wajen da gaba ta farko da ta biyun nan duka malam ya kawo su ne don ya tabbatar da wani bangare na aqida ahlus sunna wal jamaa sannan hannu guda kuma yayi raddi ga waccan mummunar aqida ta murji'a akwai aqida da take ta irja'i su aqidar murji'a suna cewa al-iman la yazidu wa la yanqus imani wani abu ne da yake daskararre idan kai shi kai shi kenan baya da duwa baya rabuwa aqida ce da ta samu asali ta fara faruwa tun a lokacin a ƙarshe ƙarshen ƙarni sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙarni na farko ƙarshe ƙarshen a lokacin ta faru kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya ambata a cikin majmu'ul fatawa na shi yake cewa aqidar qadariyya ta faru tun a farko tun a ƙarshen karnin sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin sa abdullahi dan umar abdullahi dan abbas da su jabir dan abdullahi da wasu daga cikin sahabbai tun a lokacin aqidar qadariyya ta faru alqadariyya sune masu inkarin kaddara wanda mun yi bayanin su a baya kaɗan sune masu inkarin cewa babu kaddara Allah madaukakin sarki ba shi da iko akan komai komai abin yana faruwa ne yadda yake ibn taymiya yake cewa bayan aqidar qadariyya kuma da kadan sai aqidar irja'i kuma ta bayyana ita ce wannan aqidar ta murji'a sai kuma ta bayyana su abin da suke cewa shine imani idan ka farta kawai al-imanu huwa at-tasdiqu wasu kuma su ce al-imanu huwa al-ma'rifa imani kawai gaskatawa ne in ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi kenan ka riga ka shiga cikin addinin musulunci ka yi imani duk saɓan da za ka yi a duniya duk abin da za ka yi a duniya imanin kana nan kamar yadda yake ina fata an fahimta saboda haka da wanda ya fi kowa imani a cikin wannan al'ummar ka kwatanta kamar ka ce annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shine imanin sai yake sama da imanin kowa haka ne da kuma wanda ya fi kowa fasikanci a wannan al'ummar suka ce duk imaninsa ɗaya saboda me saboda asalin imanin guda ɗaya ne kawai wannan kalmar shahada tana ne yadda take duk saban da mutum zai baya rage masa imani imani suna nan kama kana suka ce kuma duk sallar da zaka da azuminka da ayyukan alkhairinka da sada zumuncinka babu abin da yake ƙara maka na imani su wannan dukkanin su lati da fi musamman iman ba sa shiga cikin abin da ake ambato na imani saboda ka imani kawai shi wani abu ne jamidi kawai a daskare yake to wannan ko shakka babu mummunar aqida ce da malaman ahlus sunna wal jamaa sun yi raddi akan ta tun daga farkon lokaci har zuwa ƙarshe kamar yadda na gaya mana ba sabuwa aqida bace kamar yadda wasu daga cikin za su ji ta a matsayin sabuwa a kunnuwansu amma kamar yadda na gaya mana tun a farkon a ƙarshen zamanin sa bai ta bayyana kuma har yanzu akwai masu irin wannan aqida ba kuma wasu mutane bane dan musamman keɓantattu da suka keɓance kan suka ce su ne murji'a a'a aqida ce da ta fantsama tawarwatsu cikin wasu aqidin kamar jahamiya suna da irin wannan akida shi jahama shine mai cewa al-iman huwa al-ma'rifa imani kawai shine ma'rifa an kasan Allah a zuciyarka shikenan ka imani kun ga inda haka ne da fir'auna shi ma babban mu'mini ne a cikin mu'mini dan haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar yace qala laqad alimta annabi Musa yake ce masa qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'aun mafbura annabi Musa ya ce masa laqad alimta ai ka riga ka san cewa ma anzala haula illa rabbus samawati waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi da abubuwa ta hanya ta da ta dalilin inji annabi Musa ka san babu wanda ya saukar da su illa rabbus samawati wal ard sai ubangijin sammai da ƙasa kaga fir'auna ya sani kenan haka Allah madaukakin sarki kuma ya faɗa can a cikin suratul naml yace wajahadu biha wastayqanataha anfusuhum zulman wa uluwa da fir'auna da mutanansa sun yi inkarin sabon annabi Musa amma sai Allah ya ce zuciyarsu kuma ta sakankance ta yarda da abin da annabi Musa ya zo da shi ma'ana ƙaryar ƙaryar ƙarya a baki ne saboda fir'auna baya so a ce ga wani abu wanda yake yarin jaye mulki so yake kasance shine a sama kamar yadda Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi yayi dagawa akan kasa so yake kasance shine sama da kowa to sai yake yadda amma ya san annabi Musa abin da yazo da shi gaske ne sako ne daga Allah madaukakin sarki to yanzu wannan yadda da Fir'auna ne a cikin zuciyarsa ya yadda cewa annabi Musa manzon Allah ne Allah ne turo shi za ta yi masa amfani a wajen Allah shi yasa kun ga a lokacin da yazo mutuwa da ya ji ruwa ruwa ya haɗe shi me yace me ƙala ƙala amintu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal minal muslimin fir'auna fa yace ana minal muslimin al'an Allah ya ce masa al'ana sai yanzu kuma wa qad asaita qabla kunta minal mufsidin bayan da kai abin da kai kai tafka tafkarka ka kasance daga cikin mabaranta sai yanzu da kaga mutuwa to banda wannan ba za a karba ba to ashe kun ga sanin cewa Allah madaukakin sarki shi ya turo annabi Musa kuma sakonsa ne yadda da wani a cikin zuciya baka tabbatar da shi ba bai mai da mutum a cikin addinin musulunci ba haka nan daga cikin irin masu wannan aqida akwai karmaniya haka nan akwai wani bangare daga cikin asha'ira su ma suna da irin wannan wani bangare daga cikin wannan aqida ta irja'i sai dai wasu aqida ta su ta irja'i ta fito wasu zafi kamar masu cewa imani ma'arifa ne kawai kawai in ka san Allah a zuci ka zama musulmi da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ai aqida ce ta kafirci aƙida ce ta kafirci amma akwai masu cewa shi imani farci ne da baki da kuma ƙudurcewa a cikin zuciya amma babu aiki to su wannan tasu akwai ɗan sauƙi imani idan ka farta da bakinka ka ƙudurce a cikin zuciyarka ya isa to shi wannan akwai ɗan sauƙi sauƙi sama da wancan saboda haka ‘yan uwa aƙida ce da take mummuna Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar a cikin ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani cewa imani yana karuwa yana daɗuwa kamar yadda hadisai da dama sun bayyana Allah ya da malam zai kama wasu daga ciki insha Allah ta'ala yanzu zamu karanta mu ji su malikin qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace alladina qala lahumun nas sune waɗanda mutane suka ce da su innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum haƙiƙa mutane sun yi taron dangi akan ku suna so su gama da ku fakhshawhum saboda haka ku ji tsoron su fazadahum imanan hakan da aka gaya musu fazadahum imanan sai ya ƙara musu imani akan imaninsu na da ina fata an fahimta kun ga da suna da imani amma maganar da aka gaya musu aka ce waɗannan ya wannan ya faru da lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo daga yakin uhudu lokacin da abin da ya faru ya riga ya faru na kashe wajen mutum saba'in a cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da jewo wasu rauni lokacin da aka dawo daga yakin uhudu sai kuma labari ya zo annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cewa ai ga qurayshawa nan sun dawo suna so za su zo su karasa sahabbai da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce to iya wanda muka ji yakin da su iya wanda suka fita su tashi mu je mu tare su kamun su karso garin Madina saboda haka mutanen suka tashi da masu rauni a jikinsu da masu karaya da masu sara da haka suka tashi suka tafi shine Allah madaukakin sarki ya biyu sai ya ce allazina stajabu lillahi والرسول من بعد ما أصابهم القر سودو عند سكا أمس كران الله دمن زنسا لو كتن دا دي جكين سروني الله ما أكون سركي بسامي فشين الله ما أكون سركي كي توا لو كتن دا كي تمسو إن الناس قد جمعوا لكم غافو متاني تن سن تارزا سداو دن سغما دكو فخشوهم كجز أورنسو فزادهم إيمانا حكما سيكارا مسي إيماني أتكين زوتيسو to kun ga da suna da imani kuma sai Allah madaukakin sarki ce sai hakan ya ƙara musu imani ashe imani yana mai kenan yana ƙaruwa wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa qala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wata ayar yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna wannan ayat tana cikin suratul anfal aya ta biyu Allah subhanahu wataala yake yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu ko wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana mu'minai sun kasance su ne waɗanda idza dhukira Allahu idan aka ambaci Allah aka tunatar da su Allah suka ji ana wa'azi ana karanta ayoyin alqur'ani wajilat qulubuhum sai kaga zukatansu suna raurawa sun tsorata sun firgita game da abin da yake wajen Allah madaukakin sarki na azaba wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sannan kuma idan aka karantar da su aka biya musu ayoyin Allah madaukakin sarki zadatum imana wadannan ayoyin da aka karanta musu sai su ƙara musu imani kun ga ashe duk mumini idan ana karanta masa ayoyin Allah madaukakin sarki me suke ƙara masa imani ashe imani yana me kenan yana karuwa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idza ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين في آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأنا آية تتكي سورة التوبة الله مدوكين سركينا بيني game da munafikai irin yadda suke wa addini da masu addini izgili wa idza ma unzilat suratun duk lokacin da aka saukar da wata sura daga cikin surorin alqur'ani faminhum daga cikin munafikai may yaqulu zaka ji akwai wanda yake cewa ayyukum zadatu hadhihi imana to kuma a cikin ku wannan ayar da aka sauka ko wannan surar waye kuma ta ƙara masa imani waye kuma ya ji imanin sa ya caji waye ya ji wani abu ya canza daga cikin abubuwan da yake faruwa a cikin zuciyarsa za su rinka junan su izili a cikin su duk lokacin da sura ta sauka su suna cewa kamar yadda ibn kafir ya kawo daga ali bin talha ya jingina magana zuwa abdullahi dan abbas cewa duk lokacin da aya ta sauka su suna cewa su ba ba sa jin wani canji dan aya ta sauka ba sa jin wani motsi na imani su ji zilɗinsu ya motsa lokacin da aka saukar da wata aya ko wata sura ta sauka su ba sa jin wannan to shine Allah madaukakin sarki ya gaya musu haka duk lokacin da aka saukar da wata aya sai su rinka cewa wane ne za ta ƙara masa imani a cikin ku sai Allah madaukakin sarki ya ce fa amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani fa zadatum imanin tabbas haƙiƙa ayar da aka saukar ko surar da aka saukar za ta ƙara musu imani wahum yastabshiruna za kuma su rinka bushara suna jin daɗi sakamakon saukar ayar da ƙarin imani da suka samu akan imanin su na da wannan ayar ita ma sai ta nuna mana ashe imani yana ne yana ƙaruwa Allah madaukakin sarki ce wa amal ladina fi qulubihim maradun ko sai ce fazadatuhum rijisan ila rijisihim wa matu wa hum kafiruna kamar yadda su kuma waɗanda suke sun butulci sun kafirce Allah madaukakin sarki sai wannan ayat ta ƙara musu rijisan ila rijisihim ƙazanta akan ƙazantarsu datta akan dattinsu laifi akan laifinsu kamar yadda imani yake ƙaruwa hakanan kuma yanayin fasikancin mutum da rashin kirkinsa shi kuma yake ƙaruwa duk lokacin da yake ƙara kutsawa cikin saɓan Allah maɗaukakin sarki mai aikin ɗa'a yana aikin ɗa'a imani sai yana ƙaruwa yana haɓaka mai aikin banza kuma yana ƙara kutsawa cikin wannan aiki nasa na banza rashin kirkinsa kuma yana ƙara haɓaka yana ƙara bunƙasa ma'ana imanin kuma tafiya yake tafiya yake tafiya yake har sai ya kasance ya zagonye babu komai sai akarinsa kau idan bai tafi gaba ɗaya ba Allah madaukakin sarki kiya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman wannan aya tana cikin suratul ahzab yakin gwalalo ko yakin khandaq Allah maɗaukin sarki ce wa lammar al-mu'minuna al-ahzaba yayin da muminai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da saban su suka ga al-ahzaba waɗannan rinduna ta Abu Sufyan da sauran mutanen da ya gayyato dan su zo su yaƙi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a garin Madina qalu sai sahabbai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan irin yadda rundunar nan take da yawanta da ƙarfinta ta kafaran nan shi ne irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya mana alƙawari za mu riska za mu gani wasa da Allah wa rasulu kuma Allah da manzon sun yi gaskiya Abdullahi ɗan Abbas yake cewa da Abdullahi ɗan Abbas da Imam Qatada suke cewa me Allah maɗaukakin sarki yake nufi da yace hadha ma wa'adana Allah wa rasulu wannan shine abin da Allah da manzon suka mana alƙawari menene alƙawarin suka ce ita ce waccan aya ta cikin suratul baqara am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى ala inna nasrallahi qarib ita ce wannan ayar am hasibtum yanzu kuna tsammani an tadkhulul jannata kawai za ku shiga aljanna lami lafiya salan alim walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum irin abin da ya shafi wanda suka gabace ku bai shafe ku ba bai same ku ba sai Allah ya ce masatumul ba'sa wa darra tsananin yaki da cututtuka duk sun same su da wahalhalu sun riske su wa zulzilu sun girgiza sun shiga cikin tsanani hatta ya kula rasul wallazina amanu har sai da manzo da waɗanda suka yi imani tare da shi suka rinka cewa mata nasrullah wai washe nasarar Allah ya ta zo yaushe ne taimakon Allah zai zo Allah madaukakin sarki ce ala ku saurara inna nasrullahi qaribun taimakon Allah yana kusa to abin da ake nufi da wancan ayar abin da Allah ya mana alƙawari shine wancan abin da ya shafi mutanen da suka gabata na wahalhalu da tsanani wanda daga bayansa kuma taimakon Allah zai zo ya yayi a samu nasara to shine yanzu gashi mun gani saboda wannan yaƙi na Ahzab abin da ya faru shine Abu Sufyan shine je tattaro runduna mai yawa kwarai da gaske ya gaggayyato ƙauyukan da suke kusa da shi aka haɗu aka to da mun a yaƙi annabi tsira da aminci tsara tabbata ga shi sa da yaƙi aka ce masa gazwatul ahzab al ahzab su ita ce ayi rindina gagara ma mai yawa shi sa kun ga ai yaƙin ba a kai gayin sa ba saboda musulmi a lokacin sun tabbatar da cewa kafirai sun ninka su ninkin ba ninkin shi sa Allah madaukakin sarki daga ƙarshe sai aiko da iska sai ta kore su fa arsalna alaihim جنود ريحا جنودا كو وريحا لن تراها Allah madaukan sarki turo da iska da rundunar da ba sa gano su wata irin iska ce ta zo ta rinka irin hemar da suka rinka kafawa ta rinka cire su tana jifa da su iska ce wanda ta rinka daukar su tana jifa da su su kansu ba shi ne suka tashi suka tattara kayan su suka gudu daga wajen Allah madaukan sarki ya taimake musulmi ba akai ga yin yakin ba to Allah madaukan sarki ce wa ma zadahum shine mahallin shayadin wa ma zadahum illa imanan wa tasliman babu abin da hakan ya ƙara musu sai imani wa tasliman da miƙa wuya ga al'amarin Allah maɗaukakin sarki wannan shi ya ƙara nuna mana cewa imani yana ƙaruwa wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina shine wanda ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan mu'minai liyazdadu imani dan su ƙara imani ma'a imanin tare da imanin da suke da shi kun ga da suna da nasu imani wanda suke da shi sai Allah madaukakin sarki ce dan su ƙara wani akan nasu ma'ana ashe imani yana mai kenan yana karuwa yana haɓaka wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa yazdadu alladhina amanu imanan dan mu'minai su ƙara imani laysa ila alladhina utul kitaba yazdadu alladhina amanu imanan dan waɗanda aka ba littafi su samu yaqini su sakankance game da wancan adadi na masu jiran wuta da Allah madaukakin sarki ya faɗa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ikatu ma ja'alna iddatum illa fitnatan ko alaiha tis'at ashar dincin to wannan adadin da aka faɗa liyastaqinal ladina utul kitaba don waɗanda aka bawa littafi su sami yaqini da sakankancewa na wancan adadi da Allah madaukakin sarki ya faɗa haka haka yake wa yazdada alladina amanu imana su kuma mu'minai su ƙara imani akan imanin da suke da shi فقال تعالى wannan ayar da zamu kawo malam ya kawo ta mimita ta kawai zai ita ce wacce ayar ta cikin suratul tauba wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana saboda haka ba sai mun mimita ta ba malam ya riga ya kawo ta ƴan uwa abinda waɗannan ayoyin duka daga ta farkon su zuwa ta nan da wasu da yawa a cikin alqur'ani wanda malam bai iya kawo su ba tunda buga misali kawai yake yi dukkan musu ƴan uwa abinda suke karantar da mu shine imani yana karuwa yana rabuwa me yake ƙara imani yan uwa shine aikin alkhairi me yake rage imani shine aikin sako kamar yadda kai akan ka zaka rinka jin irin wannan shukurin duk lokacin da ayyukanka na alkhairi suka karu duk lokacin da ka tsinci kanka misali a ce kai azumin nafila ka dau alqur'ani ka karanta kai sadaka an yi jana'iza ka je ka kai gawa an yi kaza kai aikin alkhairi da yawa da Allah a lokacin ya kake jin zuciyarka yanzu misalin da zan ba mu shi dauki lokacin azumi lokacin ramadana lokacin ramadana lokacin da kowa ya koma ga Allah madaukakin sarki ayyukan alkhairi sun yawaita ayyukan sharri kuma sun karanta da Allah kowa da ɗaya daga cikin mu yake jin zuciyarsa a lokacin da yawa daga cikin mu ji muke yi idan ramadana ya wuce akwai ayyuka da yawa da marabu da suke har abada mun dane na sharri saboda imanin yayi caji an wasa imanin an gyara shi an tace shi to amma kuma sai idan ramadana ya wuce kuma shaidanu suka dawo cikin harka suka ci gaba da aiki suka ci gaba da baje kolin su to sai ga kuma an dawo kan harka kuma an ci gaba da abubuwa to kuma a lokacin sai ga wancan cajin naka sai ga kuma yaro sai ga yaro ayyukan sako da yawa da mutane suke zaga lokacin ramadana an daina su to shi sa a lokacin sai kaga sadaka ta fi yawa karatun alqur'ani ya fi yawa haba haba ya fi yawa duk wani abu na alkhairi ya fi yawa sai ga mutum amma faɗaci ne da yawa masifafi ne ya rage masifar tasa saboda me saboda waɗannan ayyukan alkhairi da suke shiga cikin zuciya saboda galibi irin wani abin zafin zuciya da sauransu shaidan ne yanzu kuma shaidanin galibin su maridan cikin su da ajiya ka daure su saboda haka yanzu mutum yana da damar da zai ibada yadda ya ga dama saboda haka ayyukan alkhairi su ne suke ƙara imani yayin da kuma ayyukan shar ayyukan sabo su ne suke rage mutum imani duk lokacin da mutum yake ƙara kutsawa cikin sabo to imanin sa rawa yake annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace duk lokacin da mutum ya wani aiki na zunubi za a yi ɗigo guda ɗaya tallin talbaki a cikin zuciyarsa zuciyar mutane da take fara ce tas haka Allah maɗaukan sarki ya halicce ta bai ba a naƙiya to amma da zarar mutum ya yi laifi sai a ɗaga wani ɗigo na baki guda ɗaya idan ya tuba ya yi istighfari Allah ya karɓi tubansa sai a share wannan bakin sai ta ci gaba da kasancewa ta a matsayin fari idan kuma bai tuba bai ƙare wani sai ya ƙare wani ɗigo a kusa da wannan haka za a rinƙa yin ɗigo tik tik tik tik a cikin wannan farar zuciyar tasa bai ankara ba bai yi aune ba sai zuciyar tasa tare ne daga fari ta zama baka irin sai kasance ta toshe ta bakin nan ya mamaye ta ta yadda alkhairi ba ya shiga cikin ta kamar dalma ce a sa a rufe abu kaga cire wannan abu yana da wahala shine abin da Allah madaukakin sarki ke cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubuna shine arranu din wannan wannan bakin da ake sawa ya rine cikin zuciya ya rufe ta da babu wani alkhairi da yake gishi har sai ya kasance mutum baya iya fuskanta abin da yake na alkhairi ya aikata shi ba kuma ya iya gudun abin da yake na shari ya guje shi zai ga alkhairi a shari ya ga shari alkhairi wallahi da yawa daga cikin kwakwalan akwai da suke karanta mana haka Allah ba sa ganin alkhairi a matsayin alkhairi duk abin da yake na alkhairi sai ga mutum baya su baya kauna sai inda ake baya su baya san ma abuta alkhairi baya san inda ake alkhairi duk wani abin alkhairi baya san sa amma duk wani abin shedanci da shari za ka shi kuma yana nan wajen shine abin da yake faranta masa rai shine abin da yake kawata masa rai shine abin da yake burge shi kaga wannan ko shakka babu imanin sa yayi rauni raunin da in ba a yi wasa ba batirin sa ya kusa mutuwa batirin sa ya kusa mutuwa ya kamata ya caji sosai da sosai saboda haka yan uwa duk lokacin da muke ƙara shiga cikin ayyukan alkhairi imanin karuwa yake lokacin da muke ƙara shiga cikin ayyukan sharri kuma imanin imanin maruwa yake Allah madaukakin sarki ya ƙara mana imani insha Allah ta'ala zamu tashi akan hadisan da malam ya kawo akan tabbatar da cewa imani yana karuwa yana ruwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله